بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرين بيرجع وتا أكو watan rabi'ul awwal shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa'i yau muna darasi na shida a satin da ya wuce idan ba ku manta ba mu tsaya ne akan aya ta goma sha shida walladani ya ce yani haminkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima wanda yau za mu tashi akan aya ta sha bakwai faɗin sa innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin na'am malam aya ta sha takwas نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
الله أنا ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
توبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة lallai tubar da Allah yake karba ita ce ga waɗanda suke aikata mummunan aiki bi jahalatin da jahilci ba sani ba sun ya tubu na min karib sannan kuma sai su tuba nan kusa Allah madaukin sarki kuma sai karbi tubansu fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan lalle Allah yana karban tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne kalmar innama taubatu ala Allah anan ana nufin tubar da Allah ya yarda da ita ya karba dan akwai tubar da idan an yi ta ma Allah ba zai karba ba التوبة التي يقبلها الله توبا da Allah zai karba kalmar alallahi tana nufin wato a wajen Allah ala anan a malamai suka ce tana nufin inda ne kama ka ce innama taubatu alallahi ai innama taubatu inda Allah da haka wannan aladin ta zo ne da ma'anar inda lalle tuba amintacciya karbabbiyar tuba a wajen Allah ita ce wanda mai aikin laifi din yake aikata laifinsa bi jahala wannan malamai suka ce sun yi sabani wasu suka ce abinda ake nufi da bi jahala din ma ana nufin da gangan ne ba wai da jahilci ba ne imamu qatada yake cewa ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala anna kulla ma usiya bihi Allah fa huwa jahala duk abin da aka saba wa Allah da shi wannan ya zama jahala amdan kana aw lam yakun da gangan ne ko ba da gangan ba kalmar bi jahala kurin ana nufin sabo duk wanda ya zo ya aikata sabon Allah duk abin da aka saba wa Allah da shi sunansa jahala suka ce kuma kullu man asallaha fa huwa jahil duk wanda yake mai sabon Allah ne ya halatta ka ce da shi jahili ko ya fi kowa ilimi kuwa a nan gurin kaga kenan in ma ya san wannan abin sabo ne kenan ya ya ya ainihin wato keta dokar Allah ne kamar yadda jahili yake yi shi ma haka yi kenan ya dauki sifa irin ta jahilai imam mujahid Allah masa rahama yake cewa annan ayar ma tana nufin da gangan ne waɗanda suke yin tuba tuba da Allah zai karba shine mutumin da ya aikata aiki da gangan sannan yayi nadama kun bayanta eh da gangan yayi kuma sai daga baya ya zo yayi nadama wasu kuma suka ce a bi jahalatin ana nufin ya aikata laifin amma ya jahilci ukubar da Allah zai masa ya yi laifin amma ukubar sakamakon da Allah ya tanadar zai yi wa wanda ya aikata irin wannan laifin ya jahilce shi bai sani ba shine ma'anar bi jahala ko kuma ka ce abin da ake nufi da jahala shine zaben jin daɗin rayuwa ka saba wa Allah ikhtiyarun lillazzati duniya ka zaɓi jin daɗin duniya ka manta da wahalar da zaka gamu da ita a lahira mutum ya saba wa Allah saboda ya ji daɗin duniya ya manta kuma da abin da wato zai gamu da shi a lahira sannan kuma ya bari daɗin lahira ya kubuce masa tun bai tubu da min karib sannan kuma suke tuba min karib ay qabla an yahbita su'a aw qabla an yuhita as-su'a bi hasanatihi fayuhbitaha kafin mummunan aikin ya cike maka kyawawan ayyukan ka ya rusa dan munanan ayyuka zuwa suke yadda ka san annoba sai su mamaye kyawawan ayyuka sai su rusa su to shine mutum ya yi maza maza ya tuba aya tana nuna mana muhimmancin da ka yi laifi ka tuba ka yi maza maza wasu suka ce abin da ake nufi da min qarib ai an ya tuba fi sihhatihi qabla maradi mautihi mutum ya maza maza ya tuba lokacin yana da lafiya kafin rashin lafiyar mutuwa ta kama shi shine sun mai tubu na min qarib masu tuba suna cikin lafiya ba sai mutum ya ga ba lafiya kama istighfari ba ka tuba tun kana da karfinka da lafiyarka kafin rashin lafiya zo ya kama ka wani ma baya tuba sai ya ga mala'ikan mutuwa tabbas in ya ga an zo za a ɗebe shi to a lokacin kenan zai daga hannu ya ce zai tuba shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karban tuban bawa shine ya tubo na min qarib din Allah yana karban tuban bawa tun bai zo gargara ba idan ya fada halin gargara kuma to ya shiga uku abinda ake nufi da gargara shine dab da mutuwa wanda ba makawa kurin mutuwa zai to yayin da ya ga komai ya kure ya tsaya chat ba yanda zai sai daga hannu yake tuba to Allah baya karban wannan tubar Allah ya tsare mu ubangiji kai mana arzikin wato tuba kafin mutuwa a wani hadisin da imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa da imam al-hakim hadisi ne kuma sahihin mai isnadi mai ingantaccen isnadi kamar yadda imam al-hakim ya faɗa wa wafaqahu zabi manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa inna shaytana qala shaydan ne yake cewa wa izzatika ya rabbi na rantsi da buwayarka ya ubangiji la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim ba zan gushe ba sai na halakar da bayinka matukar rayukansu suna gangan jikinsu shedan ne wa Allah rantsuwa na rantsi da Allah ni ina nan ba zan gushe ba sai na halakar da bayinka in dai da rai a jikinsu malam ka ji abin da shedan ya faɗa wa ubangiji sai ubangiji ya ce wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani na rantsi ni ma da buwayata da girmana da ɗaukakan matsayina la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni ni ko ba zan gushe ba ina ta neman musu gafara matukar sun nemi in musu gafara din kai ba kai rantsuwa ka ce zaka halakar da su ba to ni kuma ina maka rantsuwa matukar bayina suna istighfari ni kuma zan yafe musu to kaga shedan yana aikin sa shi ma Allah yana aikin sa kai ma kana naka haka ne aiki uku ne shedan yana halakarwa kai kana yin istighfari halakarwar shaidan shine ka aikata zunubi to in ka aikata ka yi istighfari sannan shi kuma Allah yana kan gafarta ya ce in dai ka nemi gafara shi kuma zai yafe mu to matsalar shine a baka ka samu dacen istighfarin ma wani zai zo yana aikata laifin wallahi bai zai samu taufikin ya istighfarin ba ma ya daga hannu ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ma bai zai iya yi ba dan sai an baka dama to to shi yasa mutum ya dage da yawan istighfari bayan Allah na gari sune masu yawaita neman gafara saboda laifuffuka kullun cikin sa muke manzon Allah kansa yana istighfari kullun sai ya saba'in a wata riwaya yake cewa ina yi sama da saba'in ko ina yi sau ɗari shi annabi fa da Allah ya fi masa to ina gani ko kai mutum ya zauna baya istighfari baya tuba ko akan babur ɗinka kafin ka je kasuwa ba kai guda ɗari biyar ba ko kuwa kuma aka ce istighfari yana cin zunubi yadda ka san wuta da auduga in kana so ka gane ka samu ashana ka kyasta wa auduga ka ga yanda yanda wuta take cin auduga to haka in kana astaghfirullah wa atubu ilai yake hadidiyan zunubin ka to tubar da Allah yake yadda da ita ita ce mutum da ya tuba yana lafiya bai ga masifa ta same shi ba ka san akwai waɗanda za su suna aikata zunubi a ce mutum ya tuba sai ce a da saura ai hawa saura tuba fa sai ce zai tuba yi ya ce ma bai zai tuba mai ai zan tuba yi ka daina amma bai zai daina ba ai zai sai nan gaba zai tuba ce dan yazo ya rude ka ce ka dan ci gaba daga baya ka tuba ka dan ci gaban nan ashe kuma ka ci gaba ka fada kabari ne Allah kiyaye mu Allah ya mana afuwa to shine Allah ce wala isati tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ba ita bace tuba ga waɗanda suke aikata mummunan aiki lil ladina ya'maluna la ya'maluna as-sayyi'at masu aikata munanan ayyuka al-ma'asi kenan hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai da ɗayan su mutuwa ta zo masa wa waqa fi naz'i ya fada cikin yadda ake fusgar ransa qala inni tubtu al-an kawai mutum ya bude baki ya ce wai wai ya tuba yanzu shine halatar sauki kenan hina tusaqu ruhuhu yayin da yaga ana ta kora ransa ana jan ransa a tafi da shi gurin Allah a lokacin nan la yuqbalu min kafirin imanu ba a karban kafircin imanin kafiri da kafiri zai ce ya imani a wannan lokaci dab da zai mutu to Allah bai zai karbi imaninsa ba sannan ba a karban tuba ga mai sabon Allah falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana imanin bai yi amfani ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa imanin da fir'auna yayi lokacin da wato ruwa igiyar ruwa ta hadidiye shi ya tabbatar ya ga zai ci kasa zai mutu zai fada cikin teku ya halaka shine sai yake cewa ya tuba Allah bai karba ba al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin Allah sai ce a sai yanzu da kana nan kana ta saban Allah kana barna kuma ka kasance cikin cikin cikin cikin wato masu barna Allah bai zai karba ba to shine yace walal ladina yamutuna hum kuffar kuma Allah baya karban tuban waɗanda suka mutu suna kafirai duk wanda ta kuskure masa ya mutu yana arna ya shiga uku duk wanda ta kuskure masa ya mutu yana yana kafiri to wannan ya zama dan wuta ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan ai mun shirya musu mun kimtsa musu atadna hayyana wa a'adadna mun shirya musu mun kimtsa musu azaban alima azaba mai radadin gaske da haka ashe mu mutuwa ai tuba kafin mutuwa ko tuba kafin alamun mutuwa ita ce mai amfani mai amfani ba wai tuban da mutum zai zo yana aikata mummunan aiki ba tunda yanzu ka duba barna irin ta fir'auna ka duba kafirci duk kafiran duniya su biyo bayan fir'auna amma sai da fir'auna fa ya zo tuba ina so ku gane wannan magana ka duba barna irin ta fir'auna ina makwarnatan duniya ina masu sabo ina masu ta'addanci ina mazinata da basu tuba ba ina yan luwaɗi da basu tuba ina masu cin dukiyar al'umma ina maciya haram ina maha'inta ina mayaudara mutum ya ƙi tuba to fir'auna kansa duk shaidancin da ya ta yi sai da ya tuba kuma tubar tasa ba ta yi amfani ba hatta idan adraka hulgarako kala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila haka yace na yi imani na yadda cewa babu ubangijin da za a bauta mai da hakika sai wannan ubangijin da banu isra'ila suka yi imani ce wa ana minal musulmi ni ina cikin musulmi ka je fa fir'auna ya ce shi ma musulmi ne wa ana minal muslimina take ko ba ta lokaci ba ba Allah ba da ansa al'ana ko ba fassara maka ba kai ka san me ake nufi sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin da duk da kana ta barna yanzu kaga zaka ga da mutuwa da ba cewa kai Allah ƙarya bane ba fir'auna fa cewa yawa mutanen sa ana rabbukumul a'la da ya sha mulki ya sha giyar mulki kurum sai ya ce ana rabbukumul a'la yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yace ba ga ruwa yana gudana a karkashi na ba ku ba ku gani yace ana uhuyi wa umid ka duba fa kai dan girman Allah amma da ya sha kwakwa ta duniya fa kafin ya je lahira sai ce ya tuba Allah ce ba amfani tubanka ba ba shi kaɗai ba dukkan mabarnata na duniya Allah ba ya kyale su ka yi barna da za ka gama sai da ƙarshe ka zo ka riƙe wani carbi na munafurci da yawa mutane sun yi fasadi sun yi barna sai su ta jinkir tuba tsammanin suke kamar rayukansu din wato da wato a hannunsu suke ka yi ta barna ka yi ta fasadi ka yi ta rashin mutunci mutum sai ga kamar ransa a hannun shi yake waya na ba da labari wa wani cikin manya manyan mutanen nan yanzu na masu neman siyasa nan wannan wannan wannan tenuwa din ya gina gida a abuja gidan ya kai naira miliyan dubu kuma yaron wani faɗin siyasa ne yaro ne wallahi mai gidan nasa ogan nasa ya zo ga gidan ne ce kai ina ka samu wannan kuɗin swimming pool kawai swimming pool inda zai shiga a yi wanka fa sai da ya kashe masa naira miliyan 27 rami ne kurin aka tona a gida inda zai shiga ya wanka ya wanka saboda shi bature ne swimming pool naira miliyan 27 waɗannan su ne za su zo suna neman mulki za su taimaki talakawa naira miliyan dubu a gida ɗaya ai ana zubar da kuɗi a abuja nan ai duk ku tara su gaba ɗaya Allah zai sa a hura kafo kowa ya tafi ya kama hanya ya kama gaban shi ku tafi ku bar su a gurin shi wannan swimming pool din idan lokacin zafi ne to ruwan sanyi zai rinka baka automatically idan lokacin sanyi ne to ruwan dumi zai baka da wuta kuma a cikinsa ba duhu cikin ruwan fa wutar lantarki ne a cikin ruwan da haskensa ka shiga ka ta iyo kamar kifi kai ka gama amma kuma bai zai koya maka istighfari ba balantana salatin annabi to irin waɗannan sai sun ga bala'i sai su ce bari su tuba mutum ya dawo daga baya sai ya zo yana rike wani carbi irin wannan carbi mai talatin da uku ɗan ƙaramin carbin nan wai wai shi mai takawa ne tsoron Allah da duk an ɗebi shekarun ba a sa sun isa dawo kan hanyar Allah gani suke ma malamai masu wa'azi ma waɗannan ai kawai ba san ma duniya ba san rayuwa ba فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده sai da suka ga bala'i sun ga azabar ubangiji a lokacin ne za su ce sun tuba Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum imanin bai amfani ba ku tuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah wai wani fa wai wai wai wai wai wai wai sanata yake nema sanata na nan arewa fa idan zai zo ƙauyensu da helicopter yake zuwa da helicopter kuma a garin da yake garin da yake zuwa din babu ruwan sha ruwan sha babu mutane kullum suna dakon jarka suna zuwa suna ɗeban ruwan dagwalo ruwan kududdufi ruwan da shanu suke shiga su yi fitsari su yi kashi na wajen gari jan ruwa ba farin ruwa ba fa kasan ruwa ma akwai ja to shi suke ɗiba suke sha wai ya zo yana neman sanata wai yana burgiya wai da helicopter sai ke zuwa ai shi mawadaci ne wai dan kar ma ku ce kuɗin ku zai sata sai je ya sauka angulu jagagab ya duro kuma da mota mai tsada ta dauke shi kai shi idan da gaske yake sai da helicopter mai ja muku ruwa a garin ko ba gaba ne rabin kudin helicopter ko kwatan kudin helicopter ya isa ya jawo muku ruwa ya wadatar da ku ko irin bohol bohol din aka tona aka yi manya manyan tankuna aka hada su da injina ba za su ba da ruwa gari ba za su yi wai wai wai irin waɗannan su ne shugabannin mutane ai wannan mutanen sai dai a ce Allah ya isa kurin tsakaninmu da su to wai wannan malam bai san talauci ba ya zai tausaya talaka ban sani ko kuna fahimtar yaren nawa shi bai san talauci ba ya za a yi taimaki talaka irin waɗannan mutane ba su ne za ku zo su zo su hau mulki ba ga wanka ma da ruwan suwan wata suke yi wanka wanka sai dai a ta farke roba suwan wata ana tultulawa a baf a rufe baf din a ta zuba suwan wata a ta zuba suwan wata sai ya cika a ɗebi robobi a je a zubar almajirai su yi ta wawa ya shiga ya wanka da ruwan suwan wata ko faro wata ka ji kai don girman Allah akwai wanda yau idan aka fasa gwangwanin madara yau din nan wanda aka fasa shi gobe ba da shi za su yi amfani ba madarar da aka fasa ta yau din nan to gobe ba za a yi amfani da ita gobe ba duk a cikin shugabannin namu da muke da su yan arewan nan ba ma yan kudu ba suna nan ya takallamuna bi kalamina bi alsinatina wa hum min bani jildatina yan uwanmu ne tare muke tare da su yaran mu daya unguwar mu daya garin mu daya jama'ar mu daya kabilan mu daya madara malam nake gaya maka ko baka gane ba ne madara gwangwanin madara ustaz da ni da kai yanzu na san da yawa anan in za a bulaye wallahi ba mu da gwangwanin madarar a gidanmu ni dai yanzu ba da shi madara dai gwangwanin ta wallahi ba da shi kai ba kana da shi ka faɗi gaskiya a babu ko kai ba to amma ga malam liman nan da yake kasan su limamai ne ala kawo ta annabi malam akwai akwai ta ta gari akwai ta to kaji ko ai liman ka karya mana lissafi ta ci ana kai ba to wallahi malam in aka bude gwangwanin madarar nan malam wadda aka sha ta gobe ba za a sha ta ba wata za a bude sabuwa kaji ba ba wai fa gwangwanin ruwa ba fa in na ruwa ne ma da dan dama dama fa ta gari madarar gari in aka bude ta gobe ba ita za a amfani da ita ba dukkan wani abu na sabon Allah kuma insha Allah ta'ala da su ake yi in kai magana addini ma gani suke kurin kai baka ma san me ake ciki ba to kaga waɗannan galibin su inda ba Allah ne ya taimake su ba sai ga mutum tubar ma bai zai iya yin ta ba wallahi haka zai zai mutu ya tafi a iska wani ya faɗo a jirgin sama ya mutu wani ya je yana tafiya za su tafi taro ya je mota ta kafsa da shi ya je ya mutu bai shirya ba wani konewa ma a cikin mota wani kaza ya gashi nan dai ai mai hankali shine wallahi baya bacci sai ya isa ifari Allah wallahi duk wanda ya san me yake yi ko yana jefa kafadarsa a kar to hannunka yana nan yana astaghfirullah astaghfirullah san kai tai saboda zai iya ka tafi ko ba kama ne it's more than possible ma ai iya yiwa yanzu zaka tafi kuma in ka tafi ka tafi ba wanda ya sai dawo da kai to Allah yana gaya mana anan tuba ba ta da amfani idan ta zo gargara wanda ya ga rayuwa ta kure an rasa inda za a yi sai ce bari ya tuba wai wannan ya ma samu tawfiqin tuba wani ma baya ma samun tawfiqin tuba malamai suka ce la tanfa'u tawbatul ittirari wa inna ma tanfa'u tawbatul ikhtiyar la tanfa'u tawbatul ittirar tuba da ake lokacin da ake cikin tsananin dab da za a mutu ba ta da amfani amma wacce tuba ce take amfani wadda aka yi ta kan zaɓi lafiya lau alhamdulillah kana cikin rayuwar kana istighfarin ka kullum ka san sai ka yi zunubi to kamar yadda ka san kullum za ka yi zunubi insha Allah to kullum kuma ka yi istighfari in kai haka zai maka amfani ubangiji ka azurta mu da tuba kuma ka raba mu da nadama sai Allah ya ce min يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
ɗabi'a ta jahiliya da mutane suka kasance suna yi a da a jahiliya idan mutum mahaifinsa ya mutu sai ya aure matarsa mutum ya auri matar babansa abinda suke shine uban yana mutuwa sai ka ɗauki tsumma sai ka je ka maza kafin ta farga sai ka lulluɓa mata tsumma wannan kayi bukin ɗinta kenan kun gane ana yin mutuwan kafin ta farga sai ka maza ka je ka lulluɓa mata wannan tsumman to kenan kayi kayi bukin ɗinta kenan kenan za ka aure ta subhanallah matar babanka fa kuma ita ɗin ta haƙura ta yadda ta bi ka in ka ga dama ka aure ta wannan hafaka a farkon musulunci ma haka ya faru don ga dama ka aure ta ka hada ta da matanka matar babanka da matanka kai ba ma wannan ba ko dangin mamacin ne ma sai je jefa mata rigar sai naɗe ta kawai kenan a nan ba wadda ya isa ya auri wannan mata sai kai she is occupied to you ka gama zaɓi ta taka ce gada maka aure ta ko sadaki ma babu sai ce ke sadakin da babana ya biya ya isa ba zan ba da wani ba idan kuma shi bai zai aure ta ba sai ce kai zo sai kira wani wanda zai aure ta kamar ya ga ta masa tsufa ko kuma bai da ra'ayinta sai kira wani ya ce kawo sadaki idan ka ki ya kira shi ya ce ba da sadaki in ya bayar shi din dan fa sai ya rike sadakin sai ya ce tashi ki tafi sai ya aurar da ita ga wani ya cinye sadakin Allah sauyi kai idan ya ga dama ma sai ya ajiye ta ya ki aurenta ya ki bari a aure ta kurin ya ta'azabtar da ita a gida sai ya ce in kina so ki fanshi kanki ki je ki nemo kuɗi kaza in kin bani kaza sai ki fanshi kanki ko kuma ki ta zama in kin mutu in ci gadonki to amma baka sani ba a dadin yadda ake idan har mace mijin yana mutuwa ta tabbatar yana da yaya ta yi wuf ta gudu ta tafi gidansu inda ya tafita daga gidan ta tafi gida ba a jefa mata wannan tsummar ba to tana da yancin kanta da kanta to rige rige ake yi mai gida yana mutuwa za ta tsallaka kama za ta kama ruwa sai ta gaba shi kuma yaro in yana da muradi sai maza maza ya je jefa mata tsumman ka duba saboda believe ne abinda al'ada ta yadda da shi ne kuma haka din suke rayuwa babu wurin wani alkali da za ta je ta ce bata yadda ba sam sai dai da annabi ya zo kuma Allah ya sanja wannan hukuncin ana kan wannan hali har sai da wani mutum da ake ce da shi Abu Qais ibn al-Aslat al-Ansari mutum Madina ne ya rasu Allah ya masa rahama a ya bar wata mace mai suna a Kubaisha yan gidan ma'ad an ansariya sai ɗansa sai ya tashi je kifa mata wannan tsumma ɗin amma ɗansa ba ba ba ba ba ba wadda fa ita matar ta haifa ba ɗansa ɗan kishiyar uwar kenan ɗan kishiyar matar sunansa hisin shikenan ya je jefa mata tsumma ya kife ta ya gaji gadanta ya gaji aurarta sai ya ajiye ta dan mugunta da keta shi bai aure ta ba a shi bai batta ta yi aure ba kuma baya ciyar da ita ya ci gaba da cutar da ita ya ce sai ta fanshi kanta ita ko bata tsaya ko ina ba tunda Allah ya turo manzon Allah a lokacin sai ta tafi gurin annabi ita ko bai sha kenan ce ya rasulullah ita ce inna aba qais mijina abu qais tuwfiya ya rasu wa waritha nikahi ibnuhu kuma ɗansa ya gaji aure na fala huwa yunfiqu alayya wala yadkhulu bi shi bai ciyar da ni ba kuma baya saduwa da ni a'udhu billah kaji dan Allah ma babansa ya mutu ya banni ya gaji aure na tunda tana kan wannan al'ada baya bani abinci kuma baya saduwa da ni ta yadda kenan fa magana ba ta da daɗi wala kalla sabili kuma bai kyale ni ba ta kai wannan hukunci ga annabi sai annabi ya ce uqudi ki zauna fi baitiki a gidanki sai Allah ya saukar da wani lamari a kanki shi kansa manzon Allah bai san me zai ce ba a wannan lokacin yace a jira umarnin Allah to shine Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha ya ku wanda ku imani bai halatta gare ku ba ku ainihin wato auri mata ku gaji wato ku gaji mata a gadan dole haka imam al-bagawi ya kawo sababin saukan wannan a cikin littafin tafsirinsa a kira'ar hamza wal kisa'i kurhan a matsayin karha da zammil kafi kenan wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'd ma atitumuhunna kada ku hana su aure shine wala ta'dhuluhunna kada ku hana su aure ai la tamna'uhunna min az-zawaji kada ku hana su yin aure ko la tamna'uhunna min al-azwaji kada ku hana su maza su neme su ba dan komai dan ku cutar da su ku ce wai sai sun fanshi kansu litarabu bi ba'd ma atitumuhunna saboda ku kwace wani abin da kuka ba su wannan aya tana magana akan kuskure ne yin wannan abin da ake yi Abdullahi dan Abbas ce wannan aya za ta iya daukan ma'anar mutum ne yake da mata kuma baya jin daɗin ko baya son zama da ita wannan ayar ba akan wancan hukuncin kaɗai ba ka da jawo ta za ta daɗa shiga wannan abin da ke faruwa a wannan zamanin namu mutum yana da mata kuma gaskiya shi baya son zama da ita ya ajiye ta yana ta cutar da ita in ta yi magana sai ce a yi hulɗi kifan shi kanki ko ce a dawo mai da sadakinsa Allah ce kar ku yi haka wala ta'dulu hunna litadhabu bi ba'd ma atitum hunna kar ku ta matsanta musu ku ku takura musu dan ku kwaci abinda suka ba kuka ba su na sadaki kenan yanzu misali akwai mutum da zai zo ya zauna da matarsa yana zaluntanta yana cutanta baya mata komai shi bai ciyar da ita ba shi bai kaza ba ba abin da yake mata kullum dai tana zaune tana masa hidima Allah ce illa ya tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da wato fahisha Abdullahi dan Mas'ud yake cewa abinda ake nufi da fahisha anan shine kangarewa annushus sai dai in matar ce ta kangare da kanta fa hina idan yahillu lakum yadraruhunna liyaftadina minkum minkum a lokacin ya halatta ku nemi su fanshi kansu tunda ta zo da alfasha wasu malaman suka ce zina idan kana zaune da matar ka ga mazinaciya ne to nan kan dan ka kuntata mata dan ta fanshi kanta ta baka sadaki ka je ka sake sabon aure wannan ba laifi bane ba haka imam al-hasan al-basri ya faɗa kasan akwai matar da za ta zo tana zaune da miji tana zina kuma ya kama ta din kamar yadda an sha sanin tarihi yana faruwa akan wannan mutum ya zo ya ta zina da mace tana zaune da miji tana ha'intansa tana zuwa gurin wasu kuma tana tana zina da su Allah kiyaye to a nan gurin ya halatta mijin ya kuntata mata ya ce ta bashi sadaki ko ta sake mai sabon aure ta kama gabanta ina fata ana fahimta to wannan kenan wasu kuma malamai suka ce a nan gurin an soke wannan da samuwar haddi an soke da samuwar haddi kamar ya da samuwar haddi tunda an saukar da haddi idan mutum ya yi zina ga abin da ake masa an kama ta yi zina ba sai a mata haddi ba ko ba gama ne shikenan sai a mata haddi bi fahishatin mubayyana in ta zo da alfasha mabayyaniya wa ashiruhunna bil ma'ruf ya ku maza ku zauna da matanku da ma'arufi wato sanannen ɗabi'a kyakkyawa abinda shari'a ta sani walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja kenan ku zauna da su bil ma'ruf min suhbatil aljamila kyakkyawan zama shine bil ma'ruf wa kaffil adha a kame cutar da su wa badlil ihsan a rinka kyautata musu wa husnul mu'amala a rinka musu kyakkyawan mu'amala su mata kada a cutar da su shine wa ashiruhunna bil ma'ruf malamai suka ce al mu'ashara bil ma'ruf hiya al ijmalu fil qawli wal mabiti wan nafaqa ka kyautata magana da za ka yi mata hatta magana ka rinka gaya matarka magana kirki magana arziki ba wai kullum ka zo kai kai fada da matarka ba sai zagi ke gafara da Allah mutum yar banza ba ni ruwa da Allah wa wuya kawai mai mara hankali ba ki da fasali ga kina kana kai hakuri alaji gafara da Allah ke ke mai amfani ki zama da kin banda ma abun nan ba ɓata rai kana irin wannan ba ai da kyau ba ɗabi'ar mutanen kirki bane wallahi ina wannan kalmar wannan karamar kalma ne cikin kalmomin da maza suke gaya matansu wani ma cewa yake mata su wai ke me yasa baki da kyau ne ke yanzu akwai wulakancin da ya wuce nan ke me yasa baki da kyau sai ya zo ya tace masa kai kuma ya akai ka je ka auro ni ya akai ka bari ka aure ni kuma shi ma ba za ga bai da fasali tsawon dan wani ya zo nema aure ni mai kaza nake so doguwa fara mai dogon hanci da gashi in za a samu har bayan kafada da wane ne da wane ne mai kaza mai kaza duk ya kawo qualities dinsa ya shimfide idan ka kalle shi yadda ka san an yi kakin gawayi ka an zubar haka yake ka san sharrin maza haka suke sai sharuɗa na iska shi kuma bai da wannan ke kaza me kaza ni ai me kaza musamman irin samari yan bana bakwai din nan waɗanda adolescent period yanzu aka dan fara dan yunkura ana abin nan ah ai ni kaza kaza ah ba ni ma ta wallahi me kaza kuma an ka dube shi yanda ka san atishawa aka aka fitar da shi wallahi ku ji tsoron Allah wato shi namiji mai neman aure yana da kyau ka shimfiɗa sharaɗi da zaka auri mata an yadda amma ka rinka duba kanka ko ba aka bane sai ka dubi kanka aka ce iya ruwa iya tsaki ko me daidai ruwa daidai tsaki sai ka duba irinka amma ka je ka nemo high quality kuma you are low quality ai ba daidai bane wannan ina ba ta ana fahimta Allahumma in Allah Allah ne koro maka wata gidan dogo Allah ya koro maka wata kyauta to wannan Allah ne taimake ka sai ka karba amma shurut ma anzalallahu biha min sultan ba daidai bane ba daidai bane ba ku kyautata wa matan ku ku faranta musu ni yanzu in baka kyautata wa matar ka ba za ka kyautata ka duba inda mata take wala ba gane amfanin mace ba sai ran da ta tafi unguwa ko asibiti ta bar maka ƴaƴanka uku hudu Allah ya taimake ka an yi hutun islamiyya an yi hutun makarantar boko suna gida ga wani yana tafiya ga wani yana rarrabe ta ce za ta je asibiti ko za ta je unguwa suka tafka maka kashi Allah kuwa wannan ya zubar da wancan wannan ya zo ka rasa inda za ka saka yaro fa yanzu ba ma iya rikewa fa a ba mu yaro mu rike minti goma minti sha biyar ba za mu iya rike ke zo ya karbi kayan ki ya ishe ni da kuka ba za ka iya yi ba ita ku kullum haka take yi ga sunan bila adadin su zubar ta share su ta wanke su bata gashi nan dai amma duk da haka kuma duk wannan wahala mutum ya zo yana yana yana keta matarsa yana cin mutuncinta ba wai kyau akai ka bar mace ta shagwaba ba ba haka muke nufi ba amma yana da kyau ka mutunta mace tunda ita ma tana tana mutunta maka yaya ka faɗi magana mai kyau kai amma wallahi Allah miki albarka wallahi ina jin daɗin zama da ke ita ku ce Allah haka suke faɗa ai duk abin da zaka faɗa sai an daɗa zurma ka wani lokacin an sha iska sai a ce yaya kaza kuwa kai kuma sai ka ce kai ai sai ci wallahi komi daidai a ni ba abin da zan ce miki sai dai addu'a wallahi ina ina miki addu'a kullum Allah ya sani na yi sujjada ina miki addu'a ina roƙon miki Allah Allah ya saka miki abin da ke mun na mutunci ina jin daɗi kwarai da gaske to sai ta ji daɗi wa ashiruhun bil ma'ruf kenan in kalla sa ka fita da ɗan dama dama a aljihunka wannan kutaren bakin hanyar nan da ake musu haka ka sayo ka ɗan kullo a faffasa maka ba zato ba tsammani mai dumi za ka kawo tafi daraja a gurin mata a gasa maka ita ta gasu kana zuwa sai ka abin nan ka ce yau karki ci abinci ya aka yi ci ke dai karki ci me ya faru da dan yogurt ɗinka mai lafiya a gefe sai ka jefa mata ka ce gashi nan ta bude ta gani ce Allah ce kwarai malam ai kaga wannan dole a ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ko ba ga wani ka faranta mata ka faranta mata ka yi wasa da ita wasa saboda manzon Allah yana wasa da matarsa har gudu yake da Aisha gudu tsere ta ce da muna yin tsere da manzon Allah na riga shi ya riga ni na riga shi ya riga ni ka duba ka tuna wannan abin malam ka ga mai gida fa ya saba babbar riga na kakafra kakafra a gida ha yana da kyau to ko da baka yi wannan din wata ila kai nauyi kai wani abun halal ne ku ci abinci tare da ita dan manzon Allah yana cin abinci tare da matansa yana da kyau mai gida ya rinka cin abinci da matansa in ka samu dama in Allah ya sa kana cin abinci a gida sai ku zauna ku ci tare yana ƙara ƙauna da soyayya a tsakanin ma'aurata in ma su biyu ne ko su uku ka haɗe su gaba ɗaya ku ci ko da ka ƙoshi da wuri karka cire hannunka kai ta labari saboda za su ji kunyar su ga ka ƙoshi su suna ta ci bana wani sirri ne nake baku yawwa sai ai ta ana ta labari inda nama a ciki kai din kai ta manya ka ka ka ka rinka gutsuran naman kana jejjefa musu sai kuma ka mai da hankali in ba guda ɗaya bace ko biyu ko uku ne ka san wa za ka fara jefawa Allah kuwa kana fara ɗauka ka jefa a gaban wata na ce to wata rana wallahi sai sun kwaba ma ai ranan ma muna gani muna cin abinci ai ita kake fara jefa nama ai ita kan ita ce matarka ai mu yan rakiya ne ai to dabarar da zaka yi in ka gudu tsara nama sai ka zuba a tsakiya ka ce kowa ta dauka kai ka hakura ka basu wannan duk wannan wa ashruhunna bil ma'ruf ne karkai ta mai gidan da ya kawo ya kawo suga a gida yake cewa to gashi nan kowa cokali da daya ni kuma cokali uku uku kofin kowa cokali da ni kuma uku za ku zuba mu ya aka yi shine mai nemowa karkai haka so ake ka hakura dan dan naman miya ma bari ake yi in baka sani ba bari a gaya maka in an dan naman miya na wannan zamanin da ake kawowa baya isa sai ka ce a zuba wa yara a zuba mata kai ba sai an sa maka nama ba a zuba maka miyar kawai in ka ji zakin naman ma ya ishe ka dan kwai da ake kawowa a dan toya da safe ka san kwai ba ko masu kuɗin fa ba kowa ne yake cin kwai ya ishe shi ba haka ne yawwa sai ka ce a rarraba wa yara kuma ku daddauka ko matan kai fa mai gina ba komai ni ku bani shayin ma ko ko ba madara ma ba komai wannan shine ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa amma tsakani da Allah an toyo maka kwai ka sayo yar kaza ka kwaya daya sai ka ce mai kwaya daya ka ce a gyara maka ita a sama ita a fufulas ɗinsa ka a gargashin gadanka yara suna gani suna zirga-zirga ka ci kayanka ka gama kullum haka in madara ne a ɗakin ka yake in ma menene a sai dai akwai mazan da wallahi sai dai matan su shiga sato madara ba ku yi hakuri ku yi hakuri gaskiya ne madarar shayi shi a ɗakinsa akwai komai nit a firistinsa akwai komai kayan shaye-shaye a gidan ba zai ba su ba sai dai in ya fita a ce kai da koma na madaran baban in an da ko an ɗiba an ɗiba sai mata ka sanar da dabara sai su girgiza gungunan madara a girgiza a girgiza ya ƙara tudu a karkada a karkada haka sai a ce rufe sai a sa sai a sai a sa shi a sa gwangwanin bakin gwangwanin a baki a kare a gogoge saboda karka zo ku ga an ɗiba wannan wace irin rayuwa ce yanzu akwai daɗi a ce ka ware kanka kai kana cin wani abu iyalanka ba sa ci to ina ma me amfanin ma cewa kai namiji ne kai mai gida ne babu da haka ya kamata ku yara wannan a yi wasa da su sannan a yi a ci abinci tare da su sannan a yi hira kamar yadda manzo Allah yana yin hira da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama da kuma ɗauke musu kewa ɗauke musu kewa shine lokacin da kaga suna cikin kadaici ka je ka zauna ka shakata da su da ka fita waje bakin titi kana hira to gwanda ka je ka zauna da iyalinka ku hira hira da iyalinka da za ka yi abin da zai amfane ku a rayuwa lada za ka samu amma ka bar mata ka tana zaune ita kadai tana zaman jiranka kuma ka je ka zauna kana hira da wasu wanda Allah bai zai baka lada ba da hiran da kake da su kuma galiban ma abin da yafi komai abin tausayi shine kaga kaga mutum yana da mata ya baro matarsa ya je FC ko dandalin marasa aure yana hira da su kuma matarsa tana gida tana zaune tana zaman jiransa kuma in ya zo ya samu ta yi bacci ya rufa ta da fada kuma shi nan ya fito waje dandalin marasa aure ana ta ihu ana ta labari ana mai ya baro matarsa da ya aura a gida akwai abin tausayin da ya wuce wannan kai ba daidai ba ne kuskure ne wannan da aka wa'ashiruhunna bil ma'ruf Allah ce fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an waj'al Allah fihi khairan katira idan har kuka kyamace su ko kuka ƙi su su matan kuka ji ba ka son su ba sa an takarhu shay'an da sannu za ku zo ku ki wani abu wa ji Allah fi khairan kasira kuma Allah sa alheri a ciki me ake nufi anan za ku iya kin su ku ce ba ku son su kuma Allah ya zo ya kaddara samuwar da khairan kasira dinnan shine waladun salihun Allah ya kaddara an samu da ina fata ana fahimta ko kuma ma Allah ya dawo da ra'ayinka kanta sau da yawa zaka zo ka ce baka son mace baka kaunarta baka kaza baka kaza kuma daga baya Allah zai sa albarka ka ga rayuwar ta yi daɗi da haka anan abin da ake nufi ku yi haƙuri wannan aya tana nuna mana hukuncin hul'i an gane ko tana nuna mana ta ɗanyi nuni akan hul'i kamar yadda kuma a nan ma aya da take gaba za ta nuna mana wani abu makamancin wannan abin da ake nufi da kul'i kafin mu zo mu shiga wannan shine yayin da mutum yake zaune da matarsa amma shi kul'i wanda shari'a ta yadda a yi din shine kana zaune da matarka kurum ta ce ba ta son ka ita zaman ya ishe ta to sai ka nemi ta biya ka abin da kai mata na hidimar aure sai ta biya ka malamai sun sabani za ka kara ko ba za ka kara akan abin da ka mata wasu suka ce yadda ka bata haka za ka karba wasu kuma suka ce ya kamata ka kara ka yanki iya abin da zai ishe ka aure dan saboda me yasa ita ta nemi ta rabu da kai ka yanka mata kuɗi ka ce ki kawo in kin kawo kika bani shikenan tana kawo ma tana miko ma kana karba aure ya gama mutuwa kuma kat gaba daya shikenan kun rabu sai ta tafi kai ma ka tafi ka je ka sake sabon aure to akwai canja mata ya halatta a canja mata a duniya ko bai halatta ba addini ya halatta ko bai halatta ba shine Allah yake cewa na'am وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا
بدال زوج مكان زوج الله ce idan kun yi nufin canja wata mace a maimakon wata ana nufin wato mutum yana tare da matarsa ya ce zai canja ta haka kurum fa haka kurum ya ce zai canja wannan ya canja wannan kamar yadda za ka canja riga wa ataitum ihdahunna qintaran Allah ce kuma ku riga kun ba su sadaki shine qintaran kalmar al-qintar ana nufin al-malul kathir dukiya mai yawa gashi kuma kun riga kun ba su kuɗi kun ba su dukiya fala ta'khudhu minhu shay'an to kar ku karbi komai idan ita ta ce za ta rabu da kai to sai ta biya in kuma kai ka ce za ka rabu da ita ko naira ɗaya ba za ka karba a gurinta ba saboda mai kai ka nema ku rabu ko ba haka bane haka kurun ba sababi Allah ce fala ta'khudhu minhu shay'an ai fala ta'khudhu min al-qintar shay'an kar ku karbi komai a cikin wannan dukiya a ta'khudunahu buhtanan wa ithman mubina wannan istifham ne bi ma'anar taubik tambaya ne amma amma zargi ake yi akai yanzu za ku karɓi dukiyarsu buhtanan wa isman mubina da ƙarya da kuma laifi mabayyani zunubi tusibuna fi akhdhihi buhtanan wa isman ya za ku karɓi dukiyarsu ta yadda za ku je ku fada cikin ƙarya da zalunci da kuma saban Allah da haka wannan zargi ne ake yi bai halatta mutum ya zo ya karbi dukiya ba a gurin mace shi yace zai rabu da ita kuma yace zai karba shine Allah ce wa kaifa taqudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd yau yaya za ku karbi dukiya a wajen su kai fa kace za ku rabu da ita kuma kace sai ta baka kudin sabon aure alhalin sashin ku ya sadu da sashi shine wa qad afda ba'dukum ila ba'd sashin ku ya sadu da me sashi an yi alaka ta aure kenan al-mujama'a Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karim Allah mai jin kunya ne mai karamci shi yasa yake kinaya yanzu a nan gurin wa kad afda ba'dukum ila ba'd na ana nufin alhalin kunyi jima'i ake nufi to amma sai Allah ya kinaya sai ya ce wa kad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha kuma waliyai sun riki alkawali daga gare ku mai karfi yayin da aka zo wato daurin aure kenan shine wali zai cewa ainihin waliyin shi namiji ko shi mijin da zai aura zawwaccuka ha alama akada Allah lin nisa'i ala rijali min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan na auren maka da wannan ya a bisa alkawali da Allah yayi dangane da mata akan mazan su mazan su rike su da kyautatawa ko kuma su a musu kyakkyawan shika kun yi alkawari za ku rike su da mutunci da daraja shine wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ai ana ba mutum aure ne da sharadin ci da ciyarwa da tufatarwa da zaunarwa da ilmantarwa da karantarwa kenan duka da wannan alkawari kuma da rashin cutarwa shine wa akhadna minkum mithaqan ghaliza manzo Allah ce taqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah dangane da mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah kun karbi mata ne an ba ku da amanar Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi ta'ala an halatta muku farjojinsu ko kun halatta wa kanku farjojinsu da kalmar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin imam muslim ba sai da aka ambaci Allah aka halatta muku ba haka kurin a titi aka dauke ya aka baka ba kawai dan kaji baka san mace shikenan sai ka zo ka ce wai sai ka karbi wani abu a gurinta wannan ba daidai bane to a mun tambaya anan shine shi yanzu haka kawai mutum yana tare da matar sai halatta ya sake ta haka kawai ba komai ba ta ma komai ba ba fada ba zagi ba cin mutunci haka kurin kai ra'ayi ya halatta na'am ya kuke tsoro ba ku ba da ansa ba na'am ya halatta saki halal ne ai ra'ayi ne sai dai babu mutunci dan halacci ya halatta amma ba a yi mutunci ba ai ya kamata kai saki ne da sababi ko ba gaba ne kai saki da me an maka wani abu ko akwai abin da baka ji daɗi ba amma kurin dan wulakanci ka ce ka sallame ta i baka yi haramun ba saki din ya halatta ka yi shi amma kuma babu mutunci kuma addini ya gina aure ne akan mutunci abin da zaka duba rashin mutunci shine kaga ita fa ba za ta sake ka ba duk yadda mace take tare da miji ba ta sakin sa tunda igiyar auren ba a hannunsa take ba a hannunta take ba fahimtum to wannan kenan to sai Allah ya kawo hukunci ya dada jan kunne akan wancan hukunci na farko da muka yi magana akai da ya auri matar babansa sai ce me ولا تنكحوا نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
sama da wancan akan wannan ayoyin da zamu karanta saboda akwai wasu sarƙoƙi abubuwa masu dan wahala fahimta kaɗan amma ku biyo ni hankali dan mu gane gaba ɗaya cikin sauƙi wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i Allah ce kada ku auri abinda iyayenku suka aura na daga mata kamar yadda muka karanta a da a jahiliya ya'ya suna auren matan babansu matan babanninsu ba iyayensu kamar yadda muka kawo wannan kissa din wala tankihu ma nika aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa sai dai abin da ya gabata mana abin da ya gabata an yafe muku wanda ya gabata an yi na kuskure an yafe fa huwa mafuwan anhu innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila auren matar baba wannan zunubi ne kwarai fahisha ne an gane ko me ake nufi da fahisha akbahul ma'asi zunubin da ya fi komi muni shine fahisha gaskiya mutum ya auri matar babansa wannan fahisha ne zunubi ne mummuna wa maktan kuma yana gadar da fushin Allah kalmar almaktu ana nufin ashaddul bughdi tsananin fushi yana sabar da samar da ko ga gadar da tsananin fushi daga Allah wasa a sabila kuma cir da hanya irin ta waɗannan mutane masu irin wannan aiki bisa zalika tariqan wannan hanya ta munana hanyar da mutum zai zo ya auri matar babansa bai da kyau hadisi ya inganta mala albani ya inganta shi a cikin irwa'ul ghalil abin da ya faru shine daga daga an ruwaito daga albara ibn azib yake cewa wata rana kawuna ya zo wucewa ta kusa da ni sai na ganshi yana rike da doguwar tuta sai na tambaye shi nace fa aina kan hab ina zaka je sai ce shi kawun na sai ke ce da ni ba aka nin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi an atiyahu bi ra'sihi annabi ne ya aike ni in je gurin wani mutum mun samu labarin ya auri matar babansa annabi ya ce ka je ka saro wuyansa ka zo mun da kan kaga innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila kenan hadisi al-albani ya inganta shi a cikin irwaul ghalil yace hadisi ne hasan annabi turawa yayi wani mutum da yaje ya auri matar babansa yace aje a saro min kansa a zo min da kan saboda munin abu munin abu ya baci mutum ya auri matar babansa malamai sun yi ijima'i cewa dukkan matar da uba ya kulla aure da ita haramun ne akan ɗansa ya auri wannan matan kuma ko da shi uban bai shafe ta ba bai yi jima'i da ita ba ku ji wannan hukuncin na farko dukkan matar da mahaifi ya ɗaura aure da ita kullum ɗaura aure in dai mahaifinka ya ɗaura aure da ita to ya sadu da ita bai sadu da ita ba ita kam haramun ne gare ka je ka aure ta kun fahimci wannan hukuncin na farko yawwa ba na dangane da ɗaki nan akan auren matar uba na biyu shine Abdullahi dan Abbas yana cewa kullu zatin تزوجها أبوك أو ابنك فهي عليك حرام دكا ما تردى بابنك يا أوليتا ko kuma ɗanka ya aure ta ku kula da hukuncin babanka ya aure ta ko kuma kai ɗin ɗanka ya auri wannan matan to haramun ne a gare ka ka auri wannan mata ɗin wa illam yadkhul biha dakhala biha aw lam yadkhul biha fa hiya haramun alayka ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba haramun ne a gare ka a ran yan uwana za mu fitar da hukunce hukunce guda nawa na'am na farko idan uba ya auri mace ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba haramun ne da ya aura na biyu kai kai baba idan ɗanka ya auri mace in ji dan abbas ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba haramun ne ka je ka me ka je ka aure ta abin mamaki a irin wannan al'umma da kazanta ta yawaita a ciki subhanallah kazanta ta yawaita a ciki an samu mutumin da wata baiwar Allah mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya maza manya da 'yan mata bayan shekara biyu da mutuwarsa ba ta yi aure ba sai aka ga ta yi ciki aka ga ta me? ta yi ciki yara mata 'ya'yan matan na gidan suka su suka fara tumanta suka ce ba su yadda da wannan cikin ba uwarsu fa ya aka yi shi kawai ba su yadda ba rikici ya tashi a gida aka je gurin wani malami za a warware matsala mata ta ce kada a yi wata dogon zance a nemo babban ɗanta ya san ko me ya faru ji wannan labari marar daɗi a nemo babban ɗanta ya san ko me ya faru aka kira shi ka ce kafin a tafi alkali a tafi kaza ku rufa kanku asiri a yi bayani ya ce tsakani da Allah ba zan ɓoye komai ba ga ta nan gani nan wannan cikin ni na matashi ɗanta fa babban ɗanta babban ɗanta shi ya mata wannan cikin yara 'yan mata suka ce gaskiya ne dan mu muna ganin lokacin da suke zuwa su je shiga daki muna ganin kamar saboda danta ne kaza a zo a rufe daki kaza kaza ba a bari a shiga a'udhu billah wal iyadu billah subhanallah akan wannan mummuna abu bai da dadin ji kai bawan Allah ka duba fa cewa aka yi aura fa ubanka idan ya aura fa daga kulla aure ko bai san da ita ba haramun ne ka je ka aure ta tamma yau yanzu mai bambanci to ko a jahiliyar ma ai mun karanta da ku ko a jahiliyar ma ai mutum baya zuwa ya auri me ya auri mahaifiyarsa a jahiliyar ma sai dai ya auri kishiyar mahaifiyarsa kuma shari'a ya ba- ta batsare ta bata to akwai wanda ma ita zama ta yi ɗanta ɗanta na cikin nata akwai wata 'yar takarda 'yan jarida masu jarida ta tsokaci da ake cewa sun kawo labarin wallahi sai da suka haifi 'ya'ya hudu da ɗan 'ya'ya hudu uwa ce fa take ɗanta yake saduwa da ita ya sadu da ita alƙawarin Allah kuma dama abin da Allah ya riga ya rubuta shine idan mace ta haɗu da namiji kowaye wannan ba cewa aka sai in ba in ɗanta ne ya sadu da ita ba za ta ciki ba a kowaye in dai namiji ne in dai ya haɗu da mace to kawai za ta yi ciki in Allah ya rubuta samuwar ciki shi yasa ake cewa ku tsananta akan janibin yaya mata I- ku daina sakaci akan yaya mata suka haihu daya suka kara na biyu suka kara na uku suka kara har na hudu yaya hudu ɗanta yana mata ciki suna haifa shi wannan ɗan kam ya- me me matsayinsa ne ken- kenan a gurin shi wannan shi shi wannan ɗan ɗanta ne ku- ɗansa ne kuma ƙaninsa ne kenan a'udhu billah to a kasan nan malam mu nan- nan- nan- nan- ni nan an kawo min kes din mu- mutumin da ya je yaron da ya je ya je kes- ya- ya- yana lalata yayi wa yayi wa kanwarsa ciki danwa wannan wace irin kazanta ce kanwarka ai in ka gama kana sha'awar kanwarka to ka tuhumci imaninka wallahi kanwa ba ta sha nono ka sha nono ka bata cikin ku daya ba to yanzu ta kai ga wallahi tallahi wa da kanwa ko kanwa da ya ko ya da kani ana barna ko kun san me ya jawo kallace-kallacen fima-fimai da ake yi na zamani mutane sun kisi sa wa gidansu hijabi sun su kisi sa wa 'ya'yansu hijabi sun kisi kiyaye tunda ba ku share masallaci ba ko na kasuwa ai ya faru a kasan nan na- na gaya maka ni aka kamun fatawa akan wannan wayya za a yi za a zubar da cikin ne ko a bari kai uba kuma yawa yarsa ciki wannan wannan shi ma sananne ne da yawa wannan kuma duk a kasan nan uba uba wallahi yawa yarsa ciki ba ɗaya ba biyu ba wannan kama nan wannan sha'iya abu ne wanda yake yaɗaɗɗe mai mai faruwa da yawa akwai yadda kai a nan gidan rediyon freedom kwanan nan sai da aka wasu 'yan mata suka zo aka yi hira da su watanni da suka wuce kuma coincidence aka samu wannan ta zo ba da labari wannan ma ta zo ba da labari ya ya ta zo tana ba da labari cewa ubanta yana zuwa yana neman ta da daddare idan uwarta ba ta nan ta tafi unguwa sai ya zo mata ya zo ba ɗaya ba ba biyu ba ubanta suna neman taimakon al'umma amma me aka yi an sha labari an yi mamaki kurin an basu watakila ma in ta koma gidan uban shi sa muna faɗa muna maimaita mutane ku kama addini idan mutum ya rike addini in mutum ya kama addini zai samu saukin rayuwa idan wallahi mutum bai kama addini ba zai ga bakin ciki zai ga ɓacin rai zai ga tasko duk abin da ka sani na damuwa wallahi zai same shi to me ya za mu yi shine mu rike abin da shari'a ta ce mu rike mu kiyaye mutuncin mu da na 'ya'yanmu da na iyalanmu kuma hijabi din nan da aka ce a rinka sawa a sa shi yasa ta yarinya in ta girma budurwa ba lai- ba ba daidai bane iyaye kuna barin ta balagasai a gida haka wai dan saboda gidan wai ai kannanta ne da yayyanta kaga yarinya budurwa ta fito da alamar abin nan a jikinta kai yayan in ka gani ka ce ke dalla ko ma ki je ki sa hijabin ki ko a cikin gida ne saboda zamani ya lalace amma yanzu wasu za ga subhanallah ba a cewa komai dai ba a cewa komai akwai gidan da za ga ga ɗakin 'yan matan ga na samarin haka akwai ma toilet shi yarin suke yana shiga mahaifiyarsa suna shiga 'yan uwansa mata 'yan mata suna shiga in suna al'ada ya sani in ba su al'ada ya sani su wanke wandunan su na yan mata su rataye a toilet din yana gani shi ma ya zo ya cire gajeren wandon sa saboda ba da hankali ya cire ya rataye a ban ɗakin ba da bai damu ba ko ba ka zuwa ka je gidan ba haya da da da da, da, da bawali na bakin titi ka biya naira goma kai wanka ka fito ya kuma daraja da kima kato saurayi kaya guda ya fito daga shi sai tawul a tsakiyar gida wai a gidan babansa ne da buroshi sai ka ce ya muri kya kya kya kya kya kya ya abin nan ba daidai bane wannan yahudancin da mutane suke wallahi yara yan mata suna kallon kayan yi magana a gidansu ne kai da kunya ma saurayi ne fa saurayi ne kai raba bai raba bai ya taho wani abin nan ya daura wani tawul komai nasu a jikinsa a bayyane to ana fasadi ana barna kuma ya kamata ku kiyaye ku gyara wallahi an kawo karan wani mutum wai ya hana 'ya'yansa shiga gidansa wai kaza da kaza kaza na ce ni tsakani da Allah ya haramta musu ya ce kwata-kwata ba za su shiga din ba ba daidai ba ne amma wallahi ya sa musu doka akan shiga gidan nan ba lissafi ne wannan ya burge ni wani ne ya kafa doka a gidansa duk yaron da ya kai shekara goma sha biyar to ya daina shiga gidan kwata-kwata ko mahaifiyarsa ce in za su gaisa sai dai ya zo ya ce yana sallama ta fito sauran kofar gida su gaisa kaga wannan ya tsananta amma fitinar rayuwa ta sa ya tsananta din ta sa gyalanta ko ta sa hijabin ta zo su gaisa amma ya ce kartin yara balagaggu ku rinka shiga mun gida kuna zirga-zirga ni ina tare da mata na kuma ku kuma kuna tare ya ce yara yan mata ba zan hana su ba amma duk yaran da ya shekara sha biyar to yana kofar gida abinci ma wallahi dai aika maka za ka gaisa da mahaifiyarka ta fito ku gaisa shikenan shikenan to kaga ya dan tsananta gaskiya akwai tsanani amma dai me yasa yayi haka fitina fitinar rayuwa fitinar rayuwa fitinar rayuwa me za a ce da wannan to yanzu wannan kai da ake gaya maka wannan kisar wanda ya je je wa mahaifiyarsa ciki a duk duniya fa ba wanda yake wannan sai dabba akuya kasan ita dabba ce rago dabba ne shine zai hau mahaifiyarsa amma yanzu dan adam mutum mai hankali ya wannan ai wannan ya kamata a kai shi wato asibitin ma'aukata gaskiya tsakani da Allah to yanzu anan ku ku kuna ganin waye ya fa hauka a cikin su uwar ko dan na yadda du mahaukata ne amma cewa ne waye ya fa hauka to abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa da rabu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta rahmatullah malam naji wani dan bid'a yana cewa kun yi wa malam Ja'far Maulidi kamar yadda ya ce kun yi bikin tunawa da shi kun ci kun sha kun yabe shi shin haka ne gaskiyar al'amarin ko ba haka bane to za a ce an hana a yi maulidi wa manzan Allah kansa kuma a zo a yi wa jafar maulidi ai daga ji ma dan uwa kai ka san ba haka bane ko matsala ta da ku shine yawanci abubuwan da ake gaya muku kamar ko ba ku yadda ne ko kuma gani kuke wasa ne wani abu wani abu fa ce muka dauke ta kuma an kai banda wato abu nan irin naka ba dan bid'a in har kai da kace dan bid'a ne irin wannan maganganun ma har in ya komi ya gaya maka ko tarkace aka ɗebo ma sai ka yadda kuma sai ka ɗauko ka kawo idan an yi din ai kaga sai ka je ka nemo ina aka je aka ci aka sha aka yi maulidin subhanallah ya zama a shekariya ake abin da ake faɗa kenan amma zan ma uzuri wataƙila ko baka fahimci abin bane ko kuma dai yaya ba a yi ba ko ba za a yi ba ba malam jafar ba kowa yi ma tunda an ce ba za a yi wa manzan Allah ba ma sai ya wani ba haka ba ne wannan yana daga cikin sharri da kage da yan bid'a suke wa ahlu sunna kuma wannan din sai dai ya zama musu taki har yanzu ga watan maulidin na yau ana ashirin ma da takwas ko ya kusa karewa gashi nan kamar ma ba a yi sun gaji an gaji kuma Allah zai ta gajiyar da ku inda ya kan bidiya ne kuma gode wa Allah akan wannan da haka dai ba haka bane malam wai ya halatta mace ta yanka dabba ko abin layya ya halatta mana ba wanda ya hana mace yanka babu aina yaushe ba ku san wannan muhammad waje wannan waje da shi an fahimci wannan ka je ka ji abin da suke faɗa um, ba laifi bane dan mace ta yi yanka babu abin da ya hana mace yanka ta yanka na layya ko na rago salaf magabata na ƙwarai an samu ai ana yi ba laifi bane wannan shi da Allah malam hadisin da ka kawo na albara ibn azib da manzon Allah ya tura aje a saro kan wanda ya auri matar babansa wannan hukunci ya faru ne akan wancan shi kadai ko kuwa ga al'umma ne gaba daya ga al'umma ne gaba daya in ana yin shari'a ya kamata a ce hukuma ta yi haka amma ba wai kai ne fa za ka je kai ba kar ka je ka je ka yanko kan wani hukuma ta shari'ar musulunci ita hakkinta sai wannan in babu hukuma shikenan sai ka jira lokacin da Allah zai kawo dan kai din ba hukuma bane wannan ce da Allah mala na ji ana cewa wanda yake shan giya bai halatta a masa sallama ba kuma ko- ko ya mutu kada a je gidansa idan gidansa ya kama da wuta kada a kashe masa wutar haramun ne a yi mu'amala da shi da Allah malam haka ne wannan maganganun malamai suna kawo su ne wajen taziri da tsoratarwa akan masu barna da zunubi amma ba hadisi bane ba aya bane aslan ma inda yana ina yana musulmi ai ya halatta a taimake shi shan giya sabon Allah ne da cikin sabubuka yana yana cikin manyan sabon Allah amma ba za a ce wa in ya mutu kar a je abin ne shi ko kuma in ya mutu ko in gidansa ya kama da wuta kar a kashe masa ko wani abu a mu'amala da shi ya halatta ka nisanci mu'amala da shi saboda asi ne dukkan wani mai sabon Allah ma yana da kyau ka guje shi almuhim da wannan magana da aka jero wannan abun ba hadisi bane ba haka bane amma malamai suna kawowa ne dan taziri tsoratarwa tsoratarwa wannan take cewa malam assalamu alaikum zan je Assalamu alaikum. Da Allah jinin haila ne yake zuwa mun sau biyu a wata. Kuma sai bayan na yi wanka sai ya dawo. To ya zan yi? Yawanci dai abin da yake faruwa akwai na cuta jinin. Yana haɗuwa da jinin cuta. Dole sai kin yi tunani kin gane wanne ne jinin asalin. Sannan kuma akwai shan ƙwayoyi da ake na planning. Shi ma yana sababa haka ɗin. abinda malamai suka ce shine sai ki duba asalin da kafin wannan larurar ta same ki yaya al'adar ki take misalin da kin saba kina yin kwana hudu a wata a farkon wata kike jini ko a ƙarshen wata sai ki koma kan wannan al'ada taki da kika saba kina yi idan kina da tsohuwar al'adar ki an gane ko farkon wata ne sai ki ɗauki wannan kwana hudu da kike shi kenan sauran kwanaki duk da suka zo ki wanka ki sallah idan kina da mai gida za a yi alaka jinin rashin lafiya baya hana alakar saduwa kuma baya hana dukkan wata alaka ta aure kenan za ki koma waccan al'adar ki ta da to idan kuma misalin ya ba za ki iya tuna al'adar ki ba to za ki yi aiki kamar da tamizi misali sai ki duba jinin al'ada din ya yake shi jinin al'ada na haila an ce wato baki ne ja ne amma ya fi rinjaye ta baki-baki an gane ko ja ne amma ya fi rinjaye ta hanyar baki-baki haka to in za ki yi amfani da tamizi sai ki duba ki gani idan alamun jinin al'ada ya cika a wannan jini sai ki ware kwanakin da ya nuna miki na jinin al'ada ne sauran kwanakin kuma shikenan ki ci gaba da wanka ki ci gaba da sallah idan kuma kwayoyi kika je kika sha shi ma dai abin da zaki yi kenan to idan kuma haka yake miki kurin yana yawo ne yana wasa to malamai sun yi bayani akan a aksarul haizi haka suka faɗa cewa mafi yawancin jinin al'ada bai wuce kwana sha biyar idan ya wuce kwana goma sha biyar to ya zama na rashin lafiya ne an gane idan ya wuce kwana goma sha biyar ya zama rashin lafiya kenan za ki daina sallah a bisa ra'ayin malaman fiƙihu kenan za ki ta ƙarawa ki ta ƙarawa in ya kai har kwana sha biyar to rabin rabin wata kina jini rabin wata kuma kina zaman lafiya to abin da za ki ya kamata ki yi kenan sannan kuma ina baki shawara ki je ki nemi likita dan ki nemi maganin da zai warkar da ke in ba abin nan a samu ruwan zamzam a rinka sha ana addu'a da zuma a rinka shan ruwa da ruwan zamzam da zuma musamman zuma din da sassafe kafin a ci komai sannan kuma da daddare ba an gama cin abin da za a ci ana addu'a ana sha zai taimaka insha Allah wannan ce idan mutum ya auri budurwa ta haihu a wata biyar wai wani ne ya auri budurwa wata biyar sai ta haihu aka tambaye ta sai ta ce wai wani wani saurayinta ne ya mata cikin kafin wannan mijin ya aure ta to wai ya kamata a yi sai ka mayar masa matarsa mana ka mayar masa da karuwarsa aure babu na farko shi aure ba a yinsa da wani abu a cikin mahaifa da haka wannan aure ɓatacce ne tunda ka auri mace da ciki sai ka mayar da ita gida ta je ta haifi ɗan nan kai dai ɗa ba naka bane ta je ta haifi ɗan nan in ta haihu in ka ga za ka iya dawo da ita ku ci gaba da zama wannan shine istibra'in ta kenan sai ka dawo da ita in kuma ka ga ba za ka iya ba ka bar ta je Allah kiyaye hanya da haka aure babu bayalatta mace ta haihu a gidan mutum wata biyar ba yana da cin karatun da za mu wani sati insha Allah abin da ya shafi daukan ciki da yayewa wata nawa ne shari'a ta ajiye za a iya in an samu ciki za a tabbatar da shi wa mai gida wata nawa ne ba za a tabbatar masa ba sannan kuma na yayi wata nawa ake so a yi yayi insha Allah cikin sati mai zuwa darasin da za mu yi kenan dan da ayar za mu karanta da wanda suke bayan ta kuma amma lokaci yayi da haka ya kai dan wana wannan wanda wannan abun ya same ka to aiki ya same ka maza maza sai a mayar da ita gida aje a ta zaman aje ta taje ta jira haihuwa kuma bai halatta ku kashe dan ba ku bacce ta haife shi shikenan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe muke roƙon Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk